نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ففي تعاقب الليل والنهار وتتابع الأيام والشهور وتغيرات الأحوال عبر ومواعظ لأولي الألباب وتوقظ الهمم وتلفت النظر وتستوجب التفكر والاعتبار فما خلق الإنسان عبثا ولم يترك سدى قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معاشر المسلمين لقد أقبل علينا موسم من مواسم الخير والبركة شهر الغنائم والبشائر وشهر العفو والغفران إنه لم يبق على شهر صومنا إلا شهر فاستقبلوه بالفرح والبشر والاشتياق وتطلعوا لقدومه وأخلصوا النية واسألوا الله أن يبلغنا إياه فتهيئوا لقدومه وتحروا سنة نبيكم فالاستعداد له وقتفوا أثره وتمسكوا بهديه عليه الصلاة والسلام وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه قال رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله رواه الترمذي وسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن السر في ذلك قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي وفي الحديث إشارة إلى العناية بأوقات غفلة الناس وعمارتها بطاعة الله وصيام شعبان قبل رمضان بمنزلة السنن الراتبة القبلية مع الفرائض فيلتحق برمضان في فضله وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه ومعناه النهي عن ابتداء التطوع بصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة وفي حديث صحيح يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن صححه الألباني والمشاحن الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل صاحب بدعة وكل صاحب بدعة كما فسره الأوزاعي وغيره والشحناء حقد المسلم على أخيه حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه فعلى المسلم أن يتجنب الشرك والبدع والذنوب التي تمنع من المغفرة ويحرص على سلامة قلبه والقدام على التوبة والاستغفار فإن الله يتوب على من تاب إخوة الإيمان من استطاع منكم أن يغلب شيطانه ويكثر من الطاعات والصيام في هذا الشهر فليص- فليفعل فسيجده ذخرا أمامه سيجده أنيسا في قبره شفيعا عند الحساب وسيجده في الجنة عند باب الريان المخصص لأهل الصيام وكان بعض السلف إذا دخل شعبان أغلق دكانه وقال هذا شهر القرآن وأقبل على قراءة القرآن وبعض السلف يسمون شعبان شهر القراء ثم من كان عليه القضاء فليبادر إلى قضاء ما عليه من صيام تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام فما أستطيع فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi Allah ka shiryatar da mu hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya jama'a musulmi wannan khutba ta mu yau muna ɗaya ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1443 a ƙidayen turawa yau mana hudu ga watan uku shekara ta 2022 wannan khutba za ta yi magana akan wannan wata mai albarka watan sha'aban watan da yake jim kaɗan daga nan kuma sai watan ramadan abinda khutban take cewa lalle ya kamace mu mu al'umman musulmi mu rika ɗaukan mu rika wa'aztuwa muna ɗaukan izini wato izina da irin shuɗewan dare da yini da kuma shuɗewan kwanakai da kuma watanni hakanin irin yadda Allah subhanahu wata'ala ke caccanza yanayi daga tsananin sanyi a koma tsananin zafi daga tsananin zafi idan Allah ya canza yanayi kuma a fada cikin damina irin dai yadda Allah subhanahu wata'ala ke caccanza yanayi da halaye to ya wajaba akan kowane musulmi ya ɗauki darasi ya ɗauki wa'azi ya kuma hakan ya sanya shi ya zabura wurin kusantan Allah subhanahu wata'ala ya kuma ɗora shi akan tunani mai zurfi akan yadda Allah subhanahu wata'ala ke jujjuya al'amuransa ɗan adam ya sani cewa Allah bai halice shi don wasa ba bai kuma bar shi hakanan babu aikin yi ba hakanan Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un kuna zaton cewa mun halice ku ne don wasa ko kuma kuna zaton ba za ku dawo gare mu ba to wannan ba tunanin mummunai ba ne ba tunanin mutanen kirki ba ne babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya halice mu da manufa kuma za mu koma ga Allah za a yi sakamako akan abin da muka aikata da haka ya jama'a mu sani cewa yanzu dai mun shigo ɗaya ga watan sha'aban da haka abin da ya rage mana ga wannan wata namu bai albarka da muke ta jiran zuwansa watan alkhairi watan ganima watan bushara watan da ake samun afuwa da gafaran Allah to yanzu dai babu abin da ya rage mana kenan sai dai wata ɗaya kacal don haka tun a yanzu sauran wata ɗayan nan mu fasanci watan ramadan muna masu farin ciki da zuwansa muna masu shauƙi akan zuwansa mu kuma tsaya mai takirda don zuwansa mu tsarkake ninyoyinmu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kaiwa wannan wata kuma Allah ya azurta mu da kyawawan ayyuka kuma Allah ya karɓi abin da za mu gabatar a cikinsa da haka jama'a mu ƙara himma sosai mu kirdadi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi tattali domin haka kuma cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama domin fuskantar ramadan abin da ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim wanda nana aisha take ba da bayanin cewa ban taɓa ma ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama istakmala siyama shaharin qattu illa ramadan tace da ido na ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azimtan wani wata wata ba gabaki daya ya cika watan tun daga farkon sa karshen sa face wata ramadan tace wa ma ra'aitu fi shaharin akthara minhu siyaman fi sha'ban amma kuma babu watan da nake ganin manzon Allah na yawaita azumi a cikin sa kamun watan sha'aban a wata riwaya wanda al'imamu turmizi ya ruwaito take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya mu sha'aban illa ƙalilan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan azumci watan sha'aban sai ‘yan kwanaki kaɗan yake bari a ciki kai ta ce ma balka ne ya mu hukullahu kai kamar ma dai ka ce yakan azumci sha'aban gabaki ɗayansa ne kenan wanda ya samu ashirin ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da biyar kaga wannan sai a ce kamar ma ya azumci watan sha'aban ga baki ɗayansa duk da kasancewan a yanzu muna cikin lokaci na zafin rana allah ka sauƙaƙa mana wannan zafi amma kuma yana da kyau kowane musulmi ya gane cewa wato kamar yadda wata daga cikin magabata aka tambaye ta me yasa muka ga kina kwaɗayin yin azumi sosai na nafila a cikin garjin rana sai take cewa ai haja idan tana ƙololuwan farashinta a lokacin nan ne siyanta yake da daraja amma lokacin da farashinta ya sauko kowa mana iya siya ai in ka siya kai ma a wannan lokacin baka yi gwaninta ba abin da take nufi shine yayin da lada da ɗaukaka a wurin Allah ya zama ba kowa ke iya samu ba kai sai ka zabar sai ka je ka nema ka samu a lokacin nan lalle za ka yi farin jini a wurin Allah amma lokacin da yake babu wata wahala kila lokacin sanyi ne ga takaitaccen lokaci kuma ga shi babu zafi babu wata wahala to a wannan lokaci kowa mai na yin azumin amma lokacin da rana take garjinta sosai to kaga sai wani da wani wanda biye azumi a wannan lokaci babu shakka in dai ya nufaci Allah to Allah subhanahu wataala zai kaunace shi kuma zai kusance shi Allah ka sa muna cikin irin waɗannan bayi Usamatu dan Zaidu masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene sirrin da ke cikin manzon Allah kake yawaita azumi a cikin watan sha'aban yake cewa qultu ya rasulullahi yace na ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu min sha'aban yace da dai bana ganin kana azumi a wani wata daga cikin watanni irin yadda kake azumtan kwanaki a watan sha'aban ina dalilin haka ƙala sai manzan Allah ce za ka shaharun ai watan sha'aban wani irin wata ne ya gafalun nasu anhu mutane suna rafkana daga gare shi baina rajabin wa ramadan yana tsakankanin watan rajab da watan ramadan watan rajab idan ba manta ba yana cikin al'ashurul hurum watanni masu alfarma wanda ake nisantan wato yaƙe-yaƙe da zubar da jini da kuma ainihin dukkan ma nau'o'in zunubi a ciki da haka tun a zamanin jahiliya suna taka tsantsan da watan watanni masu alfarma kamar yadda muka yi kutuba a kai wata ɗaya baya nan suna taka tsantsan da watanni masu alfarma sai musulunci kuma ya zo jaddada wannan alfarman na watanni masu alfarma ya kuma jawo hankalin musulmi akan su yi taka tsantsan akan yin yaƙi da zubar da jini a ciki ko kuma tsururu ta zunubi to idan aka gama watan rajab to kaman an saki mutane ne sai mutane su rika ganin cewa akuyan daure ne ta samu saki sai mutane kuma a koma ana ta hada-hada yanzu ya za a yi a samu gero ya za a yi a samu kaza ya za a yi samu kaza ana fuskantar kuma watan ramadana to manzan Allah ce to tunda mutane suna rafkana a watan sha'aban to dalili na farko kenan sai ya kasance zan azumci wannan watan shi yasa a cikin khutban muke cewa wannan yana nuna maka ashe ka rika kirdadan lokacin da mutane suke cikin rafkana kai kai wuf a irin wannan lokacin ka kusanci Allah subhanahu wataala yana samun maka da wata daraja daga Allah ga dai shi yanzu manzon Allah sassan ya kafa hujja da cewa saboda rafkanan da mutane suke yi da wannan wata na sha'aban sun fito watan rajab mai alfarma za su shiga watan ramadan mai karamci to sai su shagala a watan sha'aban annabi ya ce sai amfani da dama sai yana azumtan watan sha'aban to kaga wannan yana nuna maka kenan cewa duk lokacin da kaga mutane suna cikin rafkana to kai kai bakin kokari a lokacin nan kai Allah ya ganka ba rafkanin ne ba kai Allah ya ganka a farke ya ganka a fade a fadake kuma ya ganka kuna kusantan shi subhanahu wata'ala hadisai da dama sun zo sun yi ishara zuwa ga irin wannan yanayin dubi hadisin shiga kasuwa wanda aka ce wanda ya addu'a ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har ya zuwa karshen ta idan zai shiga kasuwa aka ce za a bashi lada miliyan 1 malamai suka yi bayanin cewa saboda kasuwa gidan rafkana ne to duk wanda Allah ya sa shi bai rafkana ba ya ambaci Allah to ya cancanci Allah subhanahu wataala ya mishi kyakkyawan sakamako akwai waɗansu daga cikin magabata da ba su da niyyar shiga kasuwa amma saboda wannan falalin sai su shiga kasuwa sai addu'an sai su fito shi kenan sun dai dace da wannan daman da Allah subhanahu wataala ya ba su to don haka mu lura da wannan sannan abu na biyu sai manzon Allah ce wa huwa shaharun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin watan sha'aban wata ne da ake ɗaukaka aikace aikacen bayi ana zuwa ga Allah ana kai su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im sai nake fatan in za a ɗauki aiki na akai ma Allah to akai ma Allah subhanahu wa ta'ala aiki na alhalin ina cikin azumi kaji dalili na biyu ashe watan sha'aban wata ne da ake tattara aikace aikacen baya a bayi a je a yi recording din shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kenan ko anan aka tsaya ya kamata ka gane cewa ashe watan sha'aban wata ne da ya kamata ka yi istighfarin kurakuranka a baya saboda kar a kai ma Allah subhanahu wataala zunubanka sun yi yawa wata ne da ya kamata ka yawaita ibada a ciki saboda a ɗaukaki aikace aikacen ka zuwa ga Allah a ga kyawawan ayyuka da nagartattun ɗa'a ya yi yawa a cikin abubuwan da za a gabatar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala to don haka ya kamata jama'a musulmi mu sanya himma mu yawaita azumoma da sauran dangogi na da'a ga Allah a cikin wannan wata sai ya zama azumoman da za mu yi a wannan wata hukuncinsu ɗaya da irin na filfili da muke yi kafin sallan farilla domin dama na filfili sun kasu kashi biyu akwai na filfili waɗanda suke gwama da farilla akwai kuma na filfili sake to na filfilin duk da suke gwame da farilla to sun fi daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala sama da nafilfilin da suke saki misali da nafilfilin da ake yi kafin sallan azhar ko bayan sallan azhar da sallan walha wacce ce tafi falala a wurin Allah sai mu ce sallolin da ake yi nafilfilin da ake yi kafin azhar ko bayan azhar ko kafin la'asar ko bayan maghrib ko kafin isha'i ko bayan isha'i ko kafin asubahi waɗannan sun fi daraja a wurin Allah saboda me saboda sun gwamu da farilla gwama su da farilla to za a yi musu kuɗin gore ne kuma za ka fahimci wannan idan ka fahimci hadisin anas sallama da yake kwadaitarwa akan wanda ya azumci kwana shida bayan ramadan to za a rubuta a wurin Allah kamar ya azumci shekara ɗaya ne me yasa saboda a sha'aban kayi azumi kamar nafila ne na kafin farilla sannan bayan ramadan shi kuma kayi na filfili to da ka sai Allah ya rubuta maka ladan kamar ka samu shekara ɗaya ne kana azumtan watan Ramadan wato za a rubuta maka ladan farilla ne na shekara ɗaya ba wai ladan nafila ba za a rubuta maka kamar ka azumci Ramadana tsawon shekara ɗaya ne ba tare da ka huta ba to duka dai wannan yana nuni akan cewa waɗannan nafilfili da ake yi kafin azumi na farilla da nafilfilin da ake yi kafin bayan azumi na farilla to ana auna su ne da awon farilla kamar yadda yake a salloli hakanan yake a cikin azumoma hakanan yake kuma a cikin al'amarin aikin haji shi yasa tamattu'i ya fi daraja sama da duk wani nau'i daga cikin nau'o'in aikin haji duk da kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kirani yayi amma sai da ya nuna alhini da nadama ya ce lawista ƙabaltu min amri masta da bartu lama suqtul hadiya ya ce baicin dai na riga na shu- na baro shiri tun rani to ni ma da ban koro hadaya ba ni ma da na yi tamattu'i kamar yadda ya umarci sahabbai su warware duk wani aikin hajjin da suka ɗauko su mai da shi tamattu'i to wannan dai yana nuna maka akan cewa duk ibadan da take ɗan fare da farilla to darajanta ba kaɗan bane a wurin Allah subhanahu wata'ala amma dai babu shakka akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tasafa sha'abanu fala tasumu idan watan sha'aban ya kai tsakiya to daga lokacin nan kuma kar ku yi azumi wannan hadisi babu shakka sahihi ne al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah duk sun ruwaito shi amma abin da yake nufi shine kar ku fari azumin nafila ga wanda bai dauko azumin dama tun farkon wata ba ko kuma ga wanda yake dama can ba tarin shi bane ana iya samun mutumin da yake shi dama ya saba idan watan sha'aban ya shigo yakan yawaita azumi a ciki to wannan sha'aban din sai ta shigo ba shi da lafiya da aka bai iya farawa daga farkon watan ba to babu laifi ko da watan ya kai tsakiya ne sannan ya samu sauki yana iya farawa babu laifi akan haka ko kuma wanda ya zama dama can ya riga ya faro daga farkon watan to shi wannan hadisi ba zai aiki a kansa ba saboda abin da ake nufi kamar yadda malamai suka tabbatar shine kar ku fari yin azumin nafila mutum bai yi azumi ba lafiyan shilau ba halin tafiya ba ba halin rashin lafiya ba mace ce ba cikin jinin al'ada ko jinin haihuwa ba ba ta fari azumi ba sai da aka ce yau sha shida ko sha biyar ga watan sha'aban sai mutum ya ce kai bari dai mu zo mu dan gani mu fara shirye-shiryen ramadana to manzon Allah ya hana haka amma in dai ka riga ka faro azumin ka tun a baya to babu laifi ka dora har kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ramadan shi ma ga wanda ya saba yin litini da alhamis sai ana kwana ɗaya ramadan ko kwana biyu babu laifi kai azumin ka na ah, wato litini ɗinka da alhamis ko da ko ana gobe azumin watan ramadan ne wannan babu laifi kamar da hadisai da dama suka tabbata to haka nan kuma akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yaqri Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi laylatan nisfi min sha'ban idan daren tsakiya na watan sha'ban yazo Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi tsinkaya zuwa ga bayansa zikan dobi bayansa faya gafiru li jami'i khalqihi sai Allah ya gafarta mu duka bayansa mummunai illa li mushrikin aw mushahin mutum biyu ne ba sa samun wannan falalan gafaran a wurin Allah subhanahu wataala mutum na farko shine mushriki wanda ke shirka da Allah shirka irin wanda muka yi magana akan ta sati kamun bakwai da suka gabata mun yi magana akan shirka da Allah subhanahu wataala da irin hadarinsa da irin kofofinta to wanda duk ke shirka da Allah idan Allah ya tsinkayi bayi a tsakiyan wato daren tsakiya na watan sha'aban ya gafarta musu to shi bai dace da wannan gafaran ba shi Allah ba zai gafarta masa ba hakanan kuma mushahin wanda ke da kiyayya da gaba a cikin zuciyarsa kamar yadda al-Imam al-Auza'i da waɗansu daga cikin malamai suka fassara suka ce al-mushahin shine wanda ke da kiyayya da gaba da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan duk wani wanda ke bid'a dan bid'a shi ma ana kira shi a cikin mushahin yana kyaman sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka baya ba su goyon baya ba kuma ya aikata su sai dai abin da ya kirkiro ma kansa ko abin da kungiyar shi ta kirkiro masa ko abin da malaman shi suka kirkiro mishi abin da yake mai da hankali akai kenan to wannan ba zai dace da gafaran Allah subhanahu wataala ba kamar dai kace kenan da mushriki da dan bid'a ba su daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ke gafarta musu dama kun san wani hadisi mun taba kawo shi a nan lokacin da muke magana akan bid'o'in maulidi cewa Allah subhanahu wata'ala ihtajara taubata an sahibi bid'atin Allah subhanahu wata'ala ya rufe kofar tuba ga duk mai bid'a har sai ya daina bid'an nan sannan Allah zai karɓi tuban shi da haka idan mutum na bid'a yana istighfari 100 da safe 100 da rana 100 da yamma amma yana bid'a to Allah bai karɓi wannan istighfari kila ita ma istighfarin salon yanda ya kirkiro yake yin ta ita ma ta bid'a ce to kaga zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin kenan to da haka mutum abin da zai yi shine sai ya nisanci shirka da Allah ya nisanci bid'o'i ya nisanci manya-manyan zunubai waɗanda suke hana Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma bawa sannan mutum ya bakin kokarinsa ganin zuciyarsa ta zama kutbatacciya daga jin haushin ƴan uwan shi musulmi mummunai mutum ya zama ya yaƙi zuciyarsa akan haka sannan mutum ya himmatu ya ta tuba zuwa ga Allah ya ta istighfari saboda Allah subhanahu wataala yana tuba akan duk wanda ya nemi gafaransa wato yakan karbi tuban duk wanda ya tuba zuwa gare shi da haka ya ku ƴan uwana musulmi duk wanda ya samu dama ya rinjaye shedan ya yawaita aikin da'a a cikin waɗannan kwanaki hakanan ya yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki to lallai ya aikata hakan domin zai same shi a cikin taskan kyawun ayyukan shi ranar tashin alkiyama zai same shi a cikin kabarinsa zai ɗebe masa kewa zai same shi a wurin hisabi zai ba shi ceto hakanan kuma zai same shi a kofin aljanna musamman aljannan nan da Allah subhanahu wataala ya tattale ta ga masu azumi wanda ake kiranta arrayyan kofan ta kenan arrayyan hakanan kuma idan mutum ya yawaita karatun alqur'ani mai girma a cikin wannan wata shi ma yana daga cikin alkhairai masu dimbin yawa magabata sukan yi tattalin karatun alqur'ani domin ya zama wata shimfiɗa da za su fuskanci ramadan a ce mutum bai fara ibada ba sai yau ɗaya ga wata ramadan to kafin ibadan ta bi jikin shi an ci ramadan an ci an cinye to gara mutum ya fara shiri tun yanzu shi yasa akwai magabata da dama idan aka ce watan sha'aban ya zo sai su rurrufe shagunansu suna ɗan buɗewa kaɗan ne sai su ce haza shaharul qur'an ai wannan wata na alqur'ani ne sai su fuskanci alqur'ani mai girma da karatu shi ya sanya waɗansu daga cikin magabata suke kiran watan sha'aban shaharul qurra watan makaranta alkur'ani mai girma ana cewa sha'aban ya shigo to makaranta alkur'ani mai girma fa sun fara irin abin da ake kira rehearsal din nan sun fara dan irin tattali din nan a fara abin nan tattali da kintsi domin a fuskanci ramadana masu muraja'an qur'ani na yi dan sun san akwai sallan tarawihi akwai sallan tahajjud a gaban su masu kuma sauka wanda suke sauka da kwana goma goma za su dawo da shi kwana shida ko kwana uku wanda suke yi a wata za su dawo suna yi a cikin ƙasa da haka saboda mene saboda da duk ana tattali ne domin a fuskanci watan ramadan to sannan abu na ƙarshe kuma duk wanda ya san akwai azumin watan ramadan a kansa to ya zabara ya himmatu ganin ya rama wannan azumin da ke kansa baya halasta in dai ba da wata lalura ba mutum ya jinkirta azumin watan ramadan har a wace watan sha'aban wata ramadanan ta zo ba ta da ya rama ba idan da lalura ta rashin lafiya ko ciwon olsa ko tafiye-tafiye ko wani mai kama da haka wannan daban amma hakanan babu dalili mutum ya sakaci ya jinkiri bai rama azumin wata ramadan na bara ba har wata ramadanin ta zo to shi yasa malikiya suke mishi uquba sai su ce idan ya rama ɗaya sai ya bada mudu ɗaya wannan sun yi ne domin ya zama uquba gare shi duk da kasancewa babu wani nasi da ya tabbatar da wannan ɗin to mutum dai ya makan shi ƙiyamun laili ya rama duk abin da ya san ana bin shi a cikin wannan wata domin na na aisha tana faɗin cewa kana ya kuna alayya siyam nakan kasance akwai azumin watan ramadana na bara a kaina fama astatiyo an aqdiyahu illa fi sha'aban bani iya rama wannan azumi sai a sha'aban na wato ainihin wata mai zuwa to wannan tana nuna maka kenan cewa ashe an kyamaci bawa musulmi ya sakaci har wata ramadana ta zo ba tare da ya rama abin da ke kan shi na ramadana da ta gabata ba to muna fatan Allah subhanahu wataala ka sanya mana albarka a watan sha'aban Allah ka sanya mana albarka a watan sha'aban Allah kuma ka tsawaita rayuwar mu ka kai mu watan Ramadan Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka a watan Ramadan Allah ka karba daga gare mu Allah ka tsare mana imani kar mu yi abin da zai bata mana ayyuka ya Allah muna tawassuli da wannan ibada ya Allah ka yaye mana dukkan abin da ya dame mu na fitintunu a wannan kasa tamu ya Allah wannan garkuwa da mutane da zubar da jini da salwantar da dukiya a banza ya Allah ka kawo mana ƙarshensa Allah ka amintar da mu daga wannan tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa halin kakani kayan da muke ciki a ciki Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da wannan zuri'a ta mu ya Allah ka sanya albarka a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi ya Allah ka tunkuɗa dukkan shari daga wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi ya Allah ka taimaki malamanmu Allah ka taimaki gaskiya da rayuwansu Allah ka tsare mana mutuncinsu Allah ka tsare imaninsu Allah ka yalwata musu arzikinsu Allah ka tabbatar da dagadagansu har ya zuwa mutuwa ya Allah shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka hana su yin zalunci Allah ka azurta su da adalci Allah ka kama hannayensu zuwa ga dukkan daidai ya Allah ka gafarta kurakuransu Allah ka karbi daidai ɗinsu Allah ka rubuta musu a cikin mizanin kyawun ayyukansu ya Allah ɗaliban ilimi kuma Allah ka ƙara musu ilimi mai yawa mai amfani Allah ka taimaki addini da al'umma da iliminsu Allah ka ƙara musu basira da hazaƙa ya Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira ‘yan matanmu da samarinmu Allah ka gyara mana Allah ka kintsa mana Allah ka daidaita al'amuranmu Allah ka yaye mana dukkan abin da ya dame mu ƙananan yaranmu Allah ka yi musu albarka Allah ka tarbi ka taimake mu akan tarbiyyansu da mu da su Allah ka tabbatar da daga dugan mu har ya zuwa mutuwa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka fi'l khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfir lana wa tarhamana وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب